أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وانتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تأتي لنا بالزفر كتاب كتاب الصوم wannan littafin azumi kenan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za mu ji bayaninsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da masu ruwaya za su faɗa abu ne ingantacce wanda ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar annabi ne yake gaya mana a cikin kunnuwanmu kenan kuma azumi bayan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan sallah bayan zakka to shine kuma rukuni na hudu shi azumi yana daga cikin rukunan musulunci wanda in sun tsaya musulunci ya tsaya sannan kuma sai hajji bismillahir rahmanir rahim azumi Allah ya faranta wa musulmi shi shekara ta biyu bayan hijira madina wayannan duk suna daga cikin abubuwan da suka sauka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa Madina bayan shekara ta biyu da yin hijira watan Sha'aban kwa dare biyu ya shige na watan Sha'aban Allah ya saukar da azumi daren litinin ranar litinin da daddare kwana biyu ya shige na watan Sha'aban ranar litinin da daddare kwana biyu ya shige na watan sha'aban shekara ta biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira to Allah ya saukar da faracin ramadana to ya zama ramadana ya wajaba ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a hankali a hankali a hankali bayaninsa zai dinga zuwa bismillahir rahmanir rahim babu ma ja to babu ma ja babun abin da ya zo fi fadli shahar ramadana cikin falalar watan ramadana watan ramadana yana da falala da yawa yana daga cikin falalarsa saukar da ƙur'ani da allah tabaraka wa ta'ala ya yi shaharu ramadana lazi unzila fihi alquran watan ramadana wannan da allah ya saukar da ƙur'ani a ciki wani ya daga cikin falalar watan ramadana allah ya saukar da ƙur'ani a ciki don zaga ana ta karanta ƙur'ani a cikin watan ramadana sannan allah ya ambace shi da sunansa akwai hadisin da yake cewa kar ku ce ramadana ya zo ku ce watan ramadana ya zo don haka allah ya ce shaharu ramadana watan ramadana shi ramadana suna ne daga sunayen allah sai dai kuma akwai wanda ya zo ba komai ma a ce ramadana ya zo don dai an san ana nufin watan ramadana wannan yana daga cikin falalarsa yana daga cikin falalar duk littattafan annaba ma a ramadana suka sauka duk littattafan annabawa allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani kamar yadda muka faɗa a cikin watan ramadana a cikin dare mafi girma a cikinsa shine lailatul qadr abdullahi dan abbas yana cewa allah ya saukar da qur'ani daga lauhil mahfuzi ga baki ɗayansa zuwa marubutansa zuwa saman duniya na farko baitul izzi saman duniya na farko inda allah ya ajiye qur'anin ga baki ɗaya sannan jibril ya dinga ɗauko shi ayoyi biyar ayoyi uku aya ɗaya sura guda ga baki ɗayanta cikin lokuta mabambanta har aka yi shekara 21 ana ta kawo shi inji abdullahi bin abbas amma ranar watan ramadana ne daren da rafi kadiri allah ya saukar da shi saman duniya na farko ga baki ɗayansa wa ilatu bin askai ya rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya saukar da littattafan annabi Ibrahim su hamsin ɗin nan, sufufi Ibrahim. Allah ya saukar da littattafan annabi Ibrahim su hamsin ɗin nan daren farko na watan Ramadana. daren farko na watan ramadana shi annabi ibrahim a wannan dare aka sauka da littafansa gaba daya a taura kuma dare shida da ya shige na ramadana ita kuma a taura wayewar garin kwana bakwai to ita kuma a taura aka saukar wa annabi musa alaihi salatu wassalamu da ita injila kuma kwana goma sha uku na ramadana da ya zo allah ya saukowa da annabi isa injila alkur'ani kuma ranar daren sha goma sha ishirin da hudu arba'in wa ishirin da dare na ishirin da hudu na ramadana shi kuma allah ta baraka wa ta'ala allah ya saukowa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama alkur'ani a sama ta farko saman duniya na farko da baki da kaga watan yana da albarka dukkan wayannan alkhairai daga Allah sun sauka a cikin watan kwarai da gaske babu ma ja babun abin da ya zo kuma yana da falaloli da yawa da alkhairai da yawa a hankula a hankula Allah ya yarda za mu dinga ji babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fi fadli shahar ramadana cikin falalar watan ramadana haddasana abu kuraibin abu kuraibin ya zantar da mu muhammad bin ala'i shine muhammad dan ala'i ibn kuraibin dan kuraibin haddasana abubakar abubakar ya zantar da mu ibn ayyashin dan ayyashu an al'amash ya karba daga malam amashu an abi salihin shi kuma amash ya karba wannan hadisi daga abi salihin an abi hurairata abi salihin kuma ya karɓi wannan hadisi daga abi hurairata radiyallahu anhu qala abu hurairata yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza kana awwalu lailatin min shahr ramadana idan daren farko na watan ramadana yayi daren farko wanda za a gwayi gari a fara azumi gobe yayi kaga daren talata kenan da mun fara azumi laraba ba yau to daren talata din da yanzu da ya fice daren farko na za a wayi gari gobe a fara azumi da shi idan kana a wani latin shahar ramadana suffidati shayadin sai a ɗaɗɗaure shaidanu da bakin ƙarfi a yi musu mari a yi musu ankwa a yi musu a ɗaɗɗaure shaidanu masu sawa a je a yi sabo wa maradatul jinni da masu tsaurin kan aljanu to in Allah ya da idan waɗannan suka ɗauru to na mutane ma za su sauki sai ga shedanun mutane da kowa sai Allah ya ɗaɗɗaure waɗannan sai ka ga alheri ya yi yawa alhamdulillah da ramadana alheri ya yi yawa kowa ya zama bawan Allah wannan yana daga cikin alheri saboda abokan shaidancin da an ɗaɗɗaure ba sa nan duk gabaki ɗaya to wannan yana rikitar da mutane su ga kamar mutum ciwon shi aljanu ya kama shi gaskiya sai an ce an ɗaɗɗaure shaidanu ba irin na wayannan na cuta wannan zai iya zama kafara ramadana ne kila ba irin wannan aka ɗaure ba masu sa aje a yi shaidanci masu sa aje a yi shaidanci wayannan su aka ɗauki sai dai wanda kuma ya daga Allah ta rigaya a kansa ramadanan ma bai zama da shi komai ba wannan zai iya kutsawa wannan kuma halaka ce daga Allah akwai mutumin da ya fi ƙarfin shaidan ma ya fi ƙarfin abu wannan duk karatu ya zo da shi to amma dai za a ɗaɗɗaure shaidanu ɗin da masu tsaurin kan aljanu duk za a ɗaɗɗaure su wa kullikat abwabun nari za a kulle kofofin wuta mutum ya shiga wuta je a ramadana babu sai dai a ajiye shi inda Allah ya ga dama daga baya kuma an bude kofofin wuta a shigar da shi bayan haka saboda rahama watan rahama ne ga baki ɗayan falam tufuta kofar wuta dai ba za a bude ta ba min ha babu ba za a bude kofa ko ɗaya daga cikin kofofin wuta ba wa futihat abwabul jannati a bude kofofin aljanna duk gabaki da ana yawa musulmi wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah kyakkyawan zato inda ya mutu a ramadana wannan ba wata magana a kansa aljanna gabaki da saboda kofofin aljanna duk a bude suke falan yi gulak min hababun ba za a kulle ita kuma kofa aljanna ga baki ɗaya ba ko ɗaya ma wai na ji munadi kowane dare Allah zai sa mai shela ya dinga yin shela al'adar sarakuna da da ba rediyo idan za su faɗi wani sako mutum zai fito da ganga yana kewayawa yana yakuwa jama'a sarki ya gaishe ku ya ce a gaya muku kaza kaza kaza kaza yanzu kuma da rediyo ta zo ba a faɗewa public announcement wanda sanarwa ga baki ɗaya ta ƙasa ko wanda ya shafi ko ta waɗansu jama'a duk ga baki ɗaya to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala yana da mala'ika wanda zai sa ya dinga shela duk kowanne dare na Ramadana tun daga daren farko ɗin nan wai nadi munadi mai kira daga Allah mai shela zai dinga yin shela ga abin da zai faɗa ya bagi alkhair a kabil ya kai ne neman alkhairi to zo ga watan alkhairi duk wanda yake cewa yana neman alkhairi ko ya yi aikin alkhairi ko ya yi sadaka ko ya yi abu da inda alheri yake nema to ga watan alkhairi ya zo fito inda daga sarki wa ya bagi sharri ya kai ne neman sharri a kasir takaita ba ka da aboki ba watan ka bane wannan ko mutum yana da sharri ma ba watan sa bane ba shi da aboki kuma sai mu ji tsoron Allah haka dai mai shela daga Allah zai dinga yi walillahi utaqa'u minan nar Allah yana da yantattu daga wuta wa zalika kullu lailatin da wannan yancin da wannan kiran kowane dare Allah zai dinga yanci afruban ne na rahama na yanci an yafi an yafi an yafi an yafi an yafi Allahu alam shi sa za ga rashin lafiya ya yi yawa a ciki dama rashin lafiya in ma kankare zunubi ko in ma ɗauka daraja Allah ya sa kankare zunubin mu ne duk baki ɗaya wato za a ga kuma za ga ko mutum ma bai rashin lafiyan ba Allah zai iya yafe masa ba wai abu ba wannan hadisi sahihi ne dan musulmi ya fitar da shi qala tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an abdurrahman ibn auf an karbo irin wannan hadisi daga abdurrahman dan auf wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa salman da salman al-farisi haddathana hannadu hannadu ya zantar da mu haddathana abdatu abdatu ya zantar da mu wal muharibi da muharibi an muhammad ibn amr daga muhammad dan amr an abi salamata daga abi salamata an abi hurairata daga abi hurairata qala abi hurara ce ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan mai tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadana wa qamahu kuma ya dinga ya tsaya wa daren ya dinga sallar tarawih ya karfinsa ya karfinsa dan abin da Allah ya hore mana na Qur'ani yayi idan ba shi da wannan ya fito masallatai kuma dan abin da Allah ya hore masa yayi in zai iya ma sauke Qur'ani a ciki da iya karfin sa da iya karfin sa to duk wanda ya wannan tarawihi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk baki daya kowa iya gwargwadon sa haka zai je ya dinga yin sallah da daddare to sai ka ji gari di ya cika wancan gida na yi wancan gida na yi wannan mutum a tsaye na yi sai ga masallaci duk abu ya hargitse wancan na yi wancan na yi wancan na yi wancan na yi to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah ake har zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu akan haka ake har zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya wata rana ya ce to wai me yasa ba zan hada wayannan jama'a duk gaba ki ba a samu wani mahaddaci ya dinga tsayawa da su da ƙur'ani duk gabaki ɗaya sahabbai suka samar hannu sai na umar radiyallahu anhu ya gabata mahaddaci guda ɗaya za mu duba sunansa ya tsaya da sahabbai masallaci ya cika gari ya cika wannan mai karatu yana yin karatu ana bi da karatunsa ana ji ana sauraro sai na umar ya fito ya gani ya ce ni'imar bid'atu madalla da wannan bid'a abu ne muka kage shi bayan annabi annabi ya ba amma kuma abu ne mai kyau yayi dama malamai suna nan da kashe-kashenta guda biyar duk baki daya to kan kuma mutum ya ce ka ji ai ma tarawihi sunna su na umar ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin min ba'di na hore ku da aiki na ma'anar sunnar aiki na ba wani abu ne ma'ana wannan suna ya ku tunanci mutane da yawa sunna sunna sunna ma'anarsa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya horo da shi ko abin da aka yi ya tsira ido ya bari to duk ya zama rana to na hore ku da aiki na na hore ku da aikin kalifofin da za su zo bayana shiryayyu masu shiryawa dukkanin malamai sun tafi akan waɗannan kalifofi guda hudu sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali wannan ayyukansu ayyukan annabi ne sallallahu alaihi wasallama duka baki da sai kuma wanda suka bi su akan kyakkyawan aiki suka bi su akan kyakkyawan aiki to kaga alhamdulillah tun daga nan in mutum mahaddacin ne zai iya yi a cikin gida ko shi da iyalinsa da abu ba laifi in zai iya yi amma kuma kayyace zai sa rediyo yadda zai hargitsa masallatai da abu in kuma ya fito masallaci akwai masallacin da gashi nan za a samu mahaddata suna karanta so ake a ji ƙur'ani dama ƙur'ani ake so wanda kuma ba a samu mahaddatan ba iya haddansu duk gaba ɗaya amma bayan da ake wasa da sallah a shan irin abu ba bali al-mudhammatan ya wannan ƙarya ne me wani mudhammatan ne wani mudhammata wannan wasa ne da addini bali kul wallahu ahad allahu akbar kul wallahu ma ana yanke ta ai da an yanke kul wallahu ta lalace tana daga da kul wallahu da kul ya ayyuhal kafirun su ba a yanke su kwata kwata a cikin ayar qur'ani saboda ma'anar su in ka yanke ba ta cika ba kul wallahu da kul ya ayyuhal kafirun su ba a yanke su amma abu ya kai wasa sallah asham ya gujungu ba yawa sai lada wannan zabancen ya gujungu cikin addini mutum ba zai yi ba ma ba dole ba ne a kansa ya je ya sallar isha ya bacci saboda akwai hadisin duk wanda ya sallar isha a cikin jama'a ya sallar asuba a cikin jama'a kamar ya kun yana sallah wannan ya ishe shi amma sai ya zo ya yi wasa da addini ba kuma za ka ga irin waɗannan waje ya fi cika ya fi abu mu ji tsoron Allah ga hadisi ingantacce abin da zai gaya mana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana duk wanda ya abinci watan ramadana wa qamahu ya tsaya wa daransa da sallah daidai gwargwadonsa in zai iya cika shi in zai iya rabi in zai iya dan kadan daidai gwargwado dai iya karfinsa imanin don imani da abin da Allah ya sauka wa annan Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da imani da shari'an nan wahati saban don neman zatin Allah. Ihtisabi neman lada ya kasu guda biyu, akwai mutumin da in zai aiki yana yi ne don zatin Allah, ba ko don Allah ya ba shi wani abu ba, ko ladan nan ma da aka faɗa shi yanzu ya yi wa Allah ne don Allah ya cancanta a yi masa. to wannan shine rakami na farko shine number one to nan da shi ake ihtisaban dan neman lada an fi son mutum ya gabata wannan sai namba ta biyu shine wanda zai yi aiki yanda ake so shi kuwa dan neman ladan da ake nema shi ma ya yi kyau shi ku yana yi ne dan neman lada ya yi kokari ya yi hakuri a kai allah ya ba mu ladan nan da yake ciki wannan ma duk yana yi wani kuma zai iya haɗa to kowa dai iya gwargwadonsa yana yin wannan aiki ne imani da Allah da neman lada gufira lahu ma taqaddam min zambi duk wanda ya azumin ramadanan nan ya tsaya sallolin nan iya karfinsa dan neman zatin Allah dan Allah dan neman ko dan neman ladan ma shikenan duk abin da ya shige na zunubinsa Allah ya gafarta masa da mun gode Allah ramadana din nan duk abin da ya shige na zunubin shekara gaba ɗaya Allah ya gafarta masa wa man qama lailatul qadri duk wanda ya tsaya wa daren lailatul qadri zamu zo da maganganunta imanin dan imani da ita wa hatisaban shi ma da neman zatin Allah a cikinta da neman lada a cikinta gufira lahu ma taqaddar min zambi shi ma duk abin da ya gabata na zunubinsa an gafarta masa zai koma baya ramadana kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi qala abu isa turmuzi yace hadisi abi hurairata wannan hadisi na abi hurairata allazi rawahu abubakar bin ayyash wanda abubakar dan ayyash ya rawaito shi hadisin can farko kenan da da muka da muka taranto cewa in ramadana ya zo halallar ramadana shi yake faɗa to wannan hadisi da abubakar dan ayyashi ya rawaito shi hadisin garibu hadisi ne ba ko ma'ana hanya ɗaya biyo la na arifuhu ba mu san shi ba min ruwayata abubakar bin ayyashi daga ruwaya abubakar dan ayyashi sai anil amash daga malam amashu an abi salihin daga abi salihin an abi hurairata daga abi hurairata illa min hadisi abi bakarin sai hadisin nan na abi bakar kala turmizi ya ce wasu alki muhammad bin isma'il na tambayi muhammad bin isma'il bukhari shehinsa an hazal hadisi wannan karatuka za su koya mana mutum bai gane abu ba kai ya ce ina zato ina abu ya tambayi malamansa shi kuma kar mutum ya ta shato shaci faɗi cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah ji girma irin na turmuzi da girman hadisinsa har ma malamai sun ce su gwara ma hadisinsa da na malamin nasa saboda malaminsa sai malamai ne za su iya fahimtar me yake nufi amma shi kuwa kowaye ma ga shi har irin mu ma mun taba kuma muna gane me ake cewa yake cewa na tambayi bukhari an hazal hadisi ga wannan hadisi faqala sai bukhari ya ce to حدثنا الحسن بن ربيع حسن الربيع ني دي يازنتر دني حدثنا ابو الاحوص yace shi kuma abu al-ahwas ya zantar da shi anil amashi shi kuma ya karba daga malam amashi kaga an fada waccan malam amashi wancan an mujahidi shi kuma amashu ya karba daga mujahidi can kuwa amashu ya karba daga abi salihi qauluhu faɗinsa iza kana a wani lalata min shahar ramadana idan daren farko na watan ramadana inda muka karanto wancan hadisin fa zakaral hadisa sai ya faɗi wannan hadisi kala muhammadu bukari ya ce wa haza a sahu wannan shi ya fi inganci indi a wajena min hadisi abubakar bin ayyashi daga hadisin abubakar bin ayyashi din amma shi ya fa ingantacce ne dan musulmi ya fitar da shi a hadisinsa sai dai sayyidina bukari yana da tsanani wajen karban magana shi isa malamai duk suka haɗu akan sun yarda da abin da ya kawo اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المتعال العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله